mai karewa ne sai dai mulkin Allah sai dai sarautar Allah ko kuma ana iya fassara shi illa wajhahu illa ma urida bihi wajhullah komai da ka sani mai karewa ne sai abin da aka yi shi ana neman yadda Allah ba wani abin da zai saura a duniya ko a lahira in ba wannan abin da Allah ya keɓance ba shine zai tabbatar da faɗin Allah limanil mulkul yau lillahi wahidul qahar wa yake da mulki yau wa yake da sarauta yau na Allah ne shi shi kadai kwaya daya mai rinjaye tabaraka wa ta'ala ana cewa illa ma urida bihi wajhullah haka imam dabari ya nakalto shi daga wasu malaman larabci ibn abi hatim shi ma ya kawo shi ta hanyar husayf daga mujahid ibn jabar malamin tafsiri haka ta hanyar sufyan sauri an ruwaito illa mabtughiya bihi wajhullah komai ba za a gan shi ba na aiki sai abin da aka nufaci Allah aikin da aka yi shi don Allah shi ne za a gan shi a ranar tashi alkiyama kenan duk duk wani aiki da mutum ya yi a nan duniya zai kare in dai kiyama ta tashi in dai ba dan Allah ya yi ba to ko ganinsa ba zai yi ba ya zama halakakken aiki to Allah ya mana afuwa sai kuma ya ce mujahid ya ce fa'amiyat alaihimul amba'u da Allah ya ce abinda ake nufi da wannan ran tashin kiyama fa'amiyat alaihimul amba'u kafirai za su makance babu wani bayani ba wani labari da za su iya yi ana nufin fa'amiyat alaihimul hujaju babu wata hujja da za su iya kafawa su fada a gaban Allah tabaraka wa ta'ala shi ma na mai imani ne zai iya magana a gaban Allah ranar kiyama ki shi Allah na yi kaza Allah ban yi kaza ba Allah ai mun kaza mai magana kawai wanda yake da imani da Allah wanda ba shi da imani da Allah to ba magana Allah ya rufa asiri Allah ce malam yace babu innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha a cikin surar Allah yayi bayani ya kai Muhammadu ba za ka shiryar da wanda ka so ba Allah bai baka daman ka shiryar da wanda ka so ba walakin Allah yahdi man yasha'u sai dai Allah ne yake shiryar da wanda ya ga dama قال حدثنا أبو اليمان قال أنبأنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب عن أبيه قال لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد عنده أبا جهل وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة فقال أي أم قل لا إله إلا الله كلمة أهاج لك بها عند الله فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية أترغب عن ملة عبد المطلب فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعيدانه بتلك المقالة حتى قال أبو طالب آخر ما, ما, ما كلمهم على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لا استغفرن أو لا أستغفر لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى وأنزل الله في أبي طالب فقال رسول صلى الله عليه وسلم إنك, لي إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء wannan babu yana magana akan bayani dangane da wannan aya me sababin saukarta me kuma take nufi Allah ya ce lalle kai baka shirye da wanda ka so sai dai Allah ne yake shirye da wanda ya ga dama malamai suka ce babu wani sabani wannan aya ta innaka la tahdi man ahbabta cikin suratul qasas ta sauka ne akan shi Abu Talib duk malaman da suka yi magana akan sababin saukan wannan aya akan waye ta sauka to suka ce ta sauka ne akan Abu Talib da haka in kaji innaka la tahdi man ahbabta to ya sauka ne ta ayat ta sauka ne akan Abu Talib kamar yadda zamu yi bayani abin da ya faru insha Allah kalmar ahbabta to ita ne suke sabani kai ba za ka shirar da wanda ka so ba wasu ka ce innaka la tahdi man ahbabta hidayatahu ya kai muhammadu kai baka iya kuma Allah bai baka daman ka shiryar da wanda ka so shiryarsa ba wanda ka so ya shirya kaga yanzu annabi ya so abu talibi ya shirya ai to sai Allah ce ba za ka iya shiryar da wanda ka so ya shiryo ba sai dai Allah ya ga dama sai Allah ya so a nan abinda ya kamata mutane su fahimta duk yadda ka so da mutum ya gane abu idan Allah bai ganar da shi ba ba zai gane ba duk yadda kake son ɗanka ya bi Allah ya bi shari'a ya zama mutumin kirki ɗanka ya zama shiryayye idan ba a yi addu'a Allah yadda da wannan manufa taka ba to bi zai gyaru ba wasu malamai suka ce na kala ta man ahbabta ai man ahbabtahu huwa li qarabati minka kai ya Muhammadu ba za ka shirya da wanda ka so shi saboda danginka ne kana so ya shirya wannan bambancin fassarar ta farko shine wanda ka so shi saboda kusancin sadakai kana so ya shirya to Allah bai ba da dama ba sai Allah ya so to kaga shi ma wannan abin da yake nunawa duk dangantaka ko da ko kani ko yaya ko kuwa ko waye duk yanda kai Allah bai so ba ba zai yi ba ga Abu Huraira mahaifiyarsa ta yi ta daɗe tana zagin annabi duba matsayin abu huraira duba darajar abu huraira duba kimar abu huraira duba ɗaukan hadisai da abu huraira yake amma wallahi sau da yawa idan ya je gaida mahaifiyar shi sai ta faɗi baƙar magana akan annabi tai ta sukansa ta tana sukan addinin shi yayi addu'a yayi addu'a ya roƙi Allah ya roƙi Allah abu huraira fa ai malam ya kamata mu gode wa Allah malam wallahi ya kamata mu gode Allah malam mutum ya tashi tare da babansa musulmi mahaifiyarsa musulma kakansa musulmi na wajen uwa kakansa ta wajen uba kai ba za ma ka iya irga ka tuno wani ma cikin karabar ka cikin danginka wanda yake ba musulmi ba kuma ko kuma baka bayar ba haka wannan ai baiwa ce amma wasu za ga suna da matsayi a wajen Allah ɗin amma Allah bai ga dama ya bada nan kusa da shi ba wanda yake baya son dangin sai zai ma yana kan wannan shirya ba wanda ba zai so haka ba to shi yasa ake so ƴaƴa mutum ya ta addu'a a kansu ba ƙarfi ba ne ko iya duka ko zare ido ko kashe kuɗi ko barazana ko kora ko duk wannan ba shi ne yake sa yaro ya shirya ba Allah ne yake shirya da shi da haka sai ka dage tukuru yadda kake neman rokanka rufin asiri to ka ta'addu'a Allah ya shirya maka da ɗanka ya rufa maka asiri ya zama ɗan ƙwarai wallahi ko masallaci za ka ɗauko shi ka taho da shi wallahi sai ya sallame ai akwai uban da saboda tsabar riƙe wuta da san ɗan ya shirya ƙafarsa ƙafarsa suke ta wa masallaci amma da sun shigo yana yana kabbara sallar nafila zai neme shi ya rasa fut ya fita ina ya je kamar zai kama ruwa ko wani abu sai dai ya taba wajen abokanin shi da zai iya zuwa ba Allah bai ganar da shi ba to ba abu mai ciwo kuma a jikinka Allah ya fitar maka mai sabon Allah na kusa da kai ya zama mabarnaci haka mata wani bayan da bai ba iyalinsa ta rinka sallah tana ya tashi akan lokaci zai taho asuba ya ta zage-zage ya ta faɗa yanzu ba za ku tashi ba a gidan nan yanzu ba za sai a yi numfashi a ce an tashi wallahi yana tafiya malam gado take koma ta lulluba kuma shi yake ciyar da yake yake shayar da ita yake mata komai in ya dawo ya kama zage-zage yana faɗa ta ce ai ta yi ta ce ga sallaya can ga carbi na sai ta ajiye sallaya ta jefar da carbi a kai da ɗan hijabin ta ta wular da shi a kai yana magana ce duba duba nan gashi to to to to ya yi kyau ya tabarkarsa wallahi ba ce sallar ba sai karfe bakwai takwas ta sallami yara wataran ta yi wataran bara ta yi ba wannan matarsa ce a gida ɗaya suke yayi yayi yayi yayi abu ya gagara haka makaranta wani ya taɓa kawo mana wata ɗaliba nan makarantar usman bin affan ta mata ya zo ya biya mata kudin makaranta da littafai da komai gaya wa abinan cewa da Allah a kula da ita malam sa ido a kanta sosai wallahi malam ba ƙaramin jihadi ne ba ta shigo makarantar nan kaza kaza aka dawo makaranta an fara karatu mata bata zo ba satin farko bata zo ba na biyu ma bata zo ba ya zo ya bincika tana zuwa aka ce ai bata ma taɓa zuwa ba ya je ya yi zage-zage duk abin da ya gama biyan kuɗin makaranta shekara guda sai ya zagayo ta bakin windon ne yana cewa assalamu alaikum da Allah na zo sanar da ku ne ku bani kuɗi na woman kuɗi na aka ce ya aka yi ya ce wallahi ta ƙi ya ce in sama da ƙasa za ta haɗu ba za ta zo ba to ina take zuwa ba inda take zuwa kawai ita ba za ta yi karatu ba na yi na yi na yi ta ƙi zuwa kaga wannan ya rage gare shi zai ci gaba da zama da ita ko zai zauna da shi wannan kuma karatu ne da ya shafe shi shi to wallahi malam suna nan birjik matan nan da kake ganin su akwai wata in za ka haɗa sama da ƙasa ta je ta ji karatu ta je makaranta ba za ta je ba kamar ta je ta ta kallo a gida rana ya ta ci abinci ta ƙoshi da daddare ma ta ci ta ƙoshi ta ta kunna kayan kallo wasan kwaikwayo kaɗe-kaɗe waƙe-waƙe ta tai amma dai ta zo karatu ba za ta innaka la tahdi man ahbabta ana samun yara su fanɗare su lalace kaga yaro malam kawai ya kama shaye-shaye bai rasa ci ba bai rasa sha ba bai rasa uwa ba bai rasa uba ba bai rasa gata ba duk abin da ɗaya yake bukata an samu an biya mai makaranta ya ƙi zuwa an ɗauke shi an kai shi an yi barazana ya tsallaka katanga akwai yaron da aka kawo mun shi daga Nijar ma suka ce za su ɗauko shi kawo shi suka ce ubansa mai attajiri ne shi abin da yake so ya ga ɗan nan yayi karatu amma wallahi yaran nan aka kai shi makaranta boko ko ta addini za a rufe a ce mai kula da gate kai ya bashi wallahi katanga yake tsallaka ya fita matsiya ce katanga mai tsawo wallahi ya yarda ya haura ta ya dira ya tafi suka ce to za su kai shi kurkuku na ce to ai kurkuku ba sa daukan mutum sai sai in yayi wani laifi wa gwamnati ko za su kai shi gidan mahaukata an ce to ai ba mahaukaci bane mai hankali ya zai da shi ya wullar da shi ko ya zubar da shi ya zai sai addu'a so ku fahimci wannan ku yadda cewa shiriya a hannun Allah take da haka ku rinka nemar wa kanku shirya ku nemar wa iyayenku da 'yan uwanku shirya mutum fa haka kurin yanzu wani yana ana ba da labarinsa haka ba komai komai Allah ya masa ana zaune ana hira ana tafawa ana komai da komai da an kira sallah sallah mutane sun fara daukan buta suna alwala sai abokin sai ce kalle ka lura da shi zai gudu yanzu zai gudu wallahi bare sallah ba insha Allah man daga ya gub gub ya gub fit sai shiga wani gurin kuma da an yi sallah an dawo majalisar kuma zai dawo kuma ga su ga masallaci amma ba zai yi sallah ba an yayi yayi ba ya yi babban mutum fa da iyali da yaya kuma ta a gidaje mata suna faɗa sai ka ji mace ta bugo maka waya tana kuka ta ce ita wallahi babban damuwarta bata rasa shi ba bata rasa sha ba bata rasa komai ba mai gidanta ne baya sallah kamar ya hajiya baya sallah ta ce wallahi baya sallah malam wallahi baya sallah baya sallah baya cin yayansa su tafi sallah wata ba ta ce wallahi ko qur'ani baya karantawa ta ce tun da nake na aure shi yau shekaru da 'ya'yanmu har sun balaga wallahi ban taɓa ga ya buɗe ƙur'ani izo sittin wai ya buɗe da sunan neman lada yana karanta ƙur'ani ta ce wallahi ban taɓa gani ba Allah bai nuna mu ba a kasuwa fa yara suka ce wu wa yake magana ƙur'ani a kasuwa baya yi to wannan sai ka ga wai to me yasa bai zai sallah ba haka kurin Allah bai nufe shi ba in Allah ya riga ya rubuta dan wuta ne sai ya kone dole a hakan kuma suke ta mutuwa kuma ka duba karamci namu na musulmi mutum ya mutu a haka a zo a cika anguwa ce wani ya mutu jama'a wani Allah ya mai rasuwa to Allah ya ji kansa to Allah ya masa rahama to a zo a cika a jana'iza a yi sallah a rufe asiri a lallama a tura shi a binne shi sai ya je wajen Allah zai gane kuransa wallahi duk mutumin da ya mutu ba ya sallah alkawari ne sai ya shiga wuta ko me za ku sauke masa ko izo na qur'ani ko mun sadakar da za ku yi wai mutum ya mutu ya zo ana ana ta raba qur'ani ana ana masa sauka a masa sauka kaza sauka wani ma an ja ya ya an mai sauka 70 wani an masa amma fa shi da yake raye fa baya daukan qur'ani ya karanta yaushe wannan sauka za ta yi aiki shi yana raye kudinsa yake nema baya karanta wai sai ya mutu tunda yana da kudi bari a ba gardawa je su mai sauka guda saba'in ba za ta yi mai amfani ba Allah shirya da mu ya ce abul yamani ya ruwaito ya ce shu'aib ya ruwaito daga imam az-zuhri ya ce akbarani sa'id bin al-musayyib daga baban shi shine al-musayyib ibn hazm sannan ya ce a cikin manzan Allah yana ba da labari cewa lamma hadarat abawa talibin al-wafa yayin da mutuwa ta zo wa abu talib babban manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallama imam al-kirmani ya ce hadarat abu talib bin wafa ana nufin alamatul wafa lokacin da alamomin mutuwa suka zo wa abu talib alamomin mutuwa kun san mutuwa tana da alama ko akwai abin da in ka ga mutum yana yi kawai ka san sai dai a yi haƙuri ai maza maza alaƙana masa kalmar la ilaha illallah kafin ya yi gaba ya tsallaka ya tafi akwai wanda in ka je ka gan shi kawai kawai dole sai dai ka ga an fito ana kada kai kace jama'a wani fa ba lalle ya tashi ba tab Allah ya mana afuwarsa ya rabu in ciwo ya yi ciwo in abu ya tsananta to duk alamomin mutuwa kenan to wannan a alama ta zai mutu din ne a ta zo masa amma da mutuwar ce ta zo ai wa'azin da annabi zai masa ai bai zai masa amfani ba amma tun da alamar mutuwa ne kaga har zance suka yi ta yi ya faɗa annabi ya faɗa ya faɗa annabi ya faɗa wasu kuma suka ce ya kai ga dab da mutuwar ma ya kai gargarar amma shi annabi tun da shi ne yana kyauta zaton matsayinsa a wajen Allah idan abu talib ya tabbatar da tauhidi ko da yana cikin wannan yanayi ne anna zalika yanfa'uhu bi khususihi zai taimake shi saboda shi din shine kuma annabi ne ya masa wannan kuma matsayin sa a wajen annabi matsayin annabi a wajensa da matsayin annabi a wajen Allah ta kai ga koda yana cikin wannan yanayi na mutuwa din ne da mutuwa gargarar annabi zai iya samun matsayi a wajen Allah Allah ya karba addu'ar duk da cewa doka ta gabata cewa a in dai mutum ya zo gargarar mutuwa hatta idza balagatil hulqum wa antum hina idin tanzurun mutuwa ta zo nan dab da mutuwa ko mutum yayi magana ya ce la ilaha illallah ba zai masa amfani ba da haka la ilaha illallah za ta yi amfani ne idan ba wai ya zo gargarawa annabi ya ce ujadilu laka biha wa ashfa'u laka zan yi tajayayya da kai ka faɗa in faɗa kalmar la ilaha illallah don in maka ceto to amma yaƙi hafiz ibn hajar ya faɗa a cikin fitul bari ya ce wa yu'ayyidu الخصوصية أنه بعد أن امتنع من الإقرار بالتوحيد وقال هو على ملة عبد المطلب ومات على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك الشفاعة له أبو طالب دي باين دا النبي بيبا يي كلمة شهادة أولا يني نتيجة يجي كربا يتيا شي أبشي أكن هنير babansa abdul muttalib shine hanyar kafirci inna lillahi wa inna ya kuma mutu a wannan yanayi da haka abu talib bai mutu da imani ba kamar daga hadisi nan gaban ku cikin bukhari amma duk da haka annabi bai daina roƙon masa ceto ba ya ceto Allah zan roƙon masa azabar da za a masa a sauƙaƙa masa saboda hidimar da ya mun saboda shi kuma wannan dattijan ya yi wa annabi hidima o ba sama da mahaifin annabin tunda ai shi manzo Allah bai ma tarar da mahaifin shi ba to wannan hidimar da yi wa annabin yake kwadaita masa ya kamata su hadu a aljanna to amma Allah bai so ba shine yanzu ake fassara maka ayar innaka la tahdi man ahbabta din ai yanzu annabi ba ya so ya shirya ba ba ya so shi ba saboda dangantaka da dan uwantaka da kusanci amma tunda Allah bai ga dama ba aka yi mutu wallahi malam kawai annabi ce kawai kalma ɗaya nake so ka faɗa ka ce la ilaha illallah yanzu nan kafin ka mutu ba wallahi da cijin nan aka buga aka buga su abu talib su abu jahal abdullahi bin umayya duka suka ce karka kuskura ba ka faɗi la ilaha illallah wannan wannan su ne maƙiya la ilaha illallah na asali kenan su kalmar ma ba su yadda a faɗe ta ba wallahi manzo Allah ya zo suna fafatawa annabi ya ce ka faɗa su Abu Jahal su Abdullahi bin Umayya din su kuma suna ta jayayya suna ce masa kar fa ka faɗa kun ga wannan la ilaha illallah wannan da kuke wasa da ita kuna kana kana wasa da ita baka iya faɗanta baka zikirinta ma babbar kalma ce ita ce fa kadai idan mutum ya faɗe ta fa ya zama musulmi in ka zama kafiri kana faɗin ta ka shigo tsundum kuma ina so ku gane ƙiyayyar kafirai da kalmar la ilaha illallah kafiri ko a rubutu ko a signboard ya ga la ilaha illallah sai gaban sai a faɗi ba sa so ballantana su ji ana faɗanta ballantana su bar masu yin la ilaha illallah su rayu su zauna lafiya ba za su yi ba sai dai in bayan da za su yi yanzu ka duba wannan manyan arnan duniya kenan malam su abu jahal su abdullahi ibn abi umayya annabi ya ce baffa na alfarma kawai ka ce la ilaha illallah kawai fa ba magana sallah ba magana zakka ba magana kaza ba komai ni in ka faɗi wannan kalmar ƙwaya ɗaya kurun ni ta ishe ni ni kuma zan je in tsaya maka a wajen Allah Allah sai ya maka rahama to an samu matsala lokacin da zai rasu din su kuma manya-manyan arnan suka zo suka kewaye shi a kai a kore su ai su ne makan ai wa ake maganan kora inda za yi a kore su ai annabi zai ce ku bani guri ai ba zai yi ba yi ai su ne garin sun kasa sun tsare sun tun matuman rawani sun zauna in gaya maka kafirai ba sallah manzo Allah ya zo yana tsaye yana kace la ilaha illallah da cidan nan suka ce yanzu kai abun kunya zaka bar mana a makka ka mutu ka bi addinin yaron nan Muhammadu kar ka fada annabi ya ce ka fada suka ce kar ka fada riwaya aka ce sai kalle su ya kalli manzan Allah ya kalle su ya kalli manzan Allah wallahi malam da ajalin ya zo zai tafi din mutuwar ta zo ƙarshe sai ce shi fa yana kan addinin Abdul Muttalib ya ce yana tare da wannan manya-manyan kafiran da su Abu Jahl ya ce yana tare da su put sai ya mutu annabi ya fita daga gidan hazinan ka'iban yana cikin ɓacin rai yana cikin damuwa kamar zai yi yaya shine ya fita Allah ce masa kaga innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha baka shirye da wanda kaga dama Allah ne yake shirye da wanda ya so hada wassalam kai malam wannan ka san me yake tunatar da ni wani lokacin za ka zo kana ta burin ka samu abu ka samu abu ka samu abu ka yi iya nema in Allah bai so ba bai ga dama ba sai dai ka haƙura ah to ga ɗan gatan Allah ma wanda ya fi kowa ya yi ya yi ya yi ya yi ya yi abin da ya so amma tun da Allah bai so ba shi yasa za ka ji ana cewa to sai Allah ya so wannan aƙidan mu ce mu musulmi duk abin da za ka ce to in Allah ya so shi ne za ka dana cewa in Allah ya yadda kuwa ma'ana sai Allah ya yadda kuwa aƙida ce ai wallahi duk abin da za ka idan Allah bai so ba ko ka cutar da wani ko ka ɗaga wani ko ka yi wani abu a duniya ko ka nemi wani abu a lahira in Allah bai so ba in dai ba mu mashiyar Allah a ciki ba zai yi ba inna lillahi wa inna ilaihi kai waɗannan su abu jahal su ne manyan kafirai a lokacin amma abin mamaki kaga wannan a mutum nawa ne aka faɗa a fawaje da inda abu jahalin na biyu abdullahi ibn abi umayyah bin al-mughira da wani cika ce kai a targaba a millata abdulmuttalib yanzu kyamar hanyar abdulmuttalib kake yi suka hana shi falami zallu suna sallallahu alaihi wasallam yuriduha alaihi annabi bai gushe ba yana bujiro masa da wannan kalmar la ilaha illallah wa yu'idanihi bi tilka al su kuma suna maimaita masa kai yanzu hanyar abdulmuttalib zaka bari hatta kala abu talib akhir ma kallamahum abu na karshe da abu talib ya musu magana ya gaya musu ala millati abdul muttalib shi dai zai mutu akan hanyar abdul muttalib wa ba an yaqulu la ilaha illallah yace shi bai zai ce la ilaha illallah ba sam manzo Allah yace wallahi zan ta neman maka gafara matukar ba hana ni ba shine malam unha anka zan yi ta neman maka Allah ya yafe maka duk da haka din in dai Allah bai hana ni ba shine Allah ya saukar da wannan ayar makanan nabi walladina amanu wa yastaghfiru lil mushrikin bai kamata ba ga wanda suka yi imani da annabi ga wanda suka yi imani kuma su rinka neman gafara wa mushrikai wanda ya mutu yana shirka bai kamata ba bai dace ba Allah ya hana kuma Allah ya saukar akan Abu Talib khasatan innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha dukansu sun musulunta su kuma waɗannan da suka hana shi in ban da abu jahal abu jahal kam akan kafirci ya mutu amma abin mamaki kaga sun hana wani su kuma ashe Allah ya kaddara sai sun zo sun bi Muhammadu kuma suka musulunta kuma musuluncin su yayi kyau Allahu akbar daga bani makhzum shi ma daga bani makhzum ɗayan duk kafirai ne amma Abu Jahl shine ya mutu akan kafir akan kafirci Allahu akbar to Allah ya mana afuwa a yace ai am baffa yake nufi ka faɗi kalman da wahajju laka biha inda Allah zan zan wato zan zan yi jayayya zan kafa hujja a kalmar uhajju din bi tashdidil jim daga muhaja ne muhaja daga mufa'ala min al hujjati jim din maftuha ne alal jazm jawabul amr kenan yace in dai taqul in dai ka faɗi la ilaha illallah wa hajju to zan tsaya maka kuma sai Allah ya maka rahama amma ina bai zai yi ba bai faɗa ba to daga ƙarshe ya ce wallahi zan yi ta neman maka gafara sai Allah ya yafe maka inda ba a hana ni ba zain ibn al-munir ya ce ba wai neman gafara amma ake nufi ba anan ko kuma musamaha da zunubin shirka da ya mutu yana yi wannan wallahi la astaghfiranna laka din ba gamammiyar gafara yake nufi yana nufin Allah sai na neman maka Allah ya sauƙaƙa maka shine la astaghfiranna laka din takhfiful azabi anhu ake nufi kamar yadda yazo a cikin wani hadisi daban wannan haka wasu malaman suka faɗa shi wannan azzain ibn al-munir to amma hafiz ibn hajar a cikin fatul bari ya ci gafla shadida wannan gafla ne gaskiya kuskuren fahimta ne annabi sallallahu alaihi wasallama ai ba a hana shi ya roƙar wa abu talib Allah ya sauƙaƙa mai azaba ba ba a taɓa hana shi ba wa inna ma waka an nahyu an talabil magfirati al'amma hafiz yake cewa abinda aka hana ya neman masa gamammiyar gafara kuma annabi ya neman wa abu talib gafara gamammiya ne Allah ya fi mai duka saboda ai annabi ibrahim ma yayi yayi koyi da annabi ibrahim ne to amma daga baya Allah ya kawo ya soke wannan dama din ta a nemar wanda yake mushriki ne gafara bayan ya mutu duk mutumin da ya riga ya mutu akan shirka ba a cewa Allah ya fi mai duk wanda ya mutu akan kafirci ba a daga hannu a ce Allah ka yafewa ne ba a yi ana neman masa ne kafin ya mutu amma in ya riga ya mutu Allah ya riga ya alkawari shikenan zancen su ya kare uku na'am to wannan kenan shine Allah ya saukar da ma kana lin nabi wal ladina amanu an yastaghfiru lil mushrikina ai bai kamata ba ma yanbaghi lahum dalika wannan khabar ne bi ma'anan nahi yawa labari ne amma yana nufin hani akwai riwaya Imam Tabari ta hanyar Shibl Shibl daga Amr ibn Dinar yace annabi yana cewa استغفر إبراهيم لأبيه وهو مشرك فلا أزال astaghfiru li abi talib hatta yanhani anhu rabbi ibrahim ya nemo wa baban shi mushriki ne ya nemo masa gafara ni ma bazan gushe ba zan ta nemar wa abu talib baban aliyu ne wannan mutumin fa baban aliyu ne shi yasa yake ce aliyu bin abi talib to ni ma bazan gushe ba na neman gafara sai Allah ya hana ni sai sahabbai ma sai suka ce a mu ma la nastaghfiranna li abaina kama astaghfara nabiyuna li ammi a to inda haka ne mu wai za mu je mu ta neman wa iyayen mu gafara sabbai kenan wanda iyayen suka mutu akan kafirci suka ce kamar yadda annabi ya nemar wa a bafansa kawai sai Allah ya saukar da da wannan aya ne duk da wasu malaman suna ce akwai iskali saboda mutuwar Abu Talib a Makka ne kafin hijira ne bittifaqil ulama abu dalib ya mutu a makka ne kafin a yi hijira kuma ya tabbata manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo kabarin mahaifiyarsa lokacin da ya zo umra ina so ku gane wannan zancen abu talib ya mutu wannan kes din an yi shi tun a makka tun kafin annabi ya bar makka ya koma madina to wata rana kuma annabi bayan ya yi hijira ya koma madina ya zo zai zo umra a ya wuce ta kabarin mahaifiyarsa ya je ya nemi izinin ubangiji cewa allah ya bashi dama da allah ya neman wa mahaifiyarsa ma gafara ita ma to to ya za a yi malamai suka ce kissan nan bata maimaitu ba imam al-hakim da ibnu abi hatim ta wata hanya ta ayyub ibnu hani daga masruq daga ibnu mas'ud Allah ya dada shi yace annabi ya fita wata rana ila al-maqabir zuwa makabarta fattaba'nahu musa bai muka bi shi yace faja'a ya tafi hatta jalasa ila qabri a a a ila kabrin ya je ya tsaya ya zauna a cikin wani kabari a wannan makabarta minha ya gana da ubangiji tsawilan aka ga yayi munajaci sai kuma aka ya fashe da kuka bayan ya tsaya a makabartan nan ya je wani kabari ya gana da Allah da yawa kawai sai muka ga annabi yana ta kuka Allahu akbar ibnu mas'ud yace fa bakaina li bukaihi da muka ga annabi yana kuka mu wasu muka yi ta kuka kaga annabi yana kuka babban abu ne an tuna kiyama ne an tuna me zai faru Allah ka ba mu tsoronka ya Allah ka ba mu tsoronka ya Allah sai ya ce ai kabarin da kuka ga na zauna a wajen sa kabr ummi kabarin mahaifiyata ne in ji annabi ka duba yadda ake so ɗaya so iyayen shi ya ce kabarin mahaifiyata ne yace wasta'adantu rabbi fi du'a ilaha don ga na dade ina ina neman izinin ubangiji na ne dan in mata addu'a falam ya zalli amma Allah bai mani izini ba idan an tambaye ka daga cikin abubuwan da annabi ya roki Allah ya nema Allah kuma shi ma ya ce a'a to akwai wannan kuma yadda annabi Ibrahim ya nemi Allah ya bashi dama ya yafe wa babansa Allah ya ce a'a sannan manzo Allah ya nemi na Abu Talib ma shi ma Allah ya ce a ga na mahaifiyarsa ma shi ma har bayan ya yi hijira ne ya dawo ya zo kamar Allah ya walladina amanu an yastaghfiru lil mushrikin to can kuma gashi an ce lokacin da Abu Talib ya zo ya rasu akwai riwayar Imam Ahmad a hadisin Ibn Buraida daga baban shi makamancin wannan ruwaya yace nazala bina wa nahnu ma'ahu qaribun min alf rakib wata ran muna tafiya mun kai mutum dubu tare da annabi mun kai mutum dubu muna kan abin hawa da raƙuma da wane ne sai annabi ya ce a tsaya a tsaya muka tsaya a yace sai ya tsaya a kabarin mahaifiyarsa ya nemi Allah ya bashi dama ya ya neman mata gafara a riwayar imam tabari ya ce lamma kadima makkata ata rasma kabrin lokacin da annabi ya je makka ya je wajen wani zanen wani kabari alamar wani kabari a riwayar fudail ibn marzuk daga atiyya sai ya ce lamma kadima makkata waƙafa ala kabri ummihi can da ba a faɗi kabarin waye ba to nan riwayar a fudail ibn marzuk daga atiyya sai ce ai kabarin mahaifiyarsa ne wallahi sai da rana ta bugi annabi sosai ya sha rana a riwayar aka ce raja'a an yi uzana lahu fa yastaghfira laha yana fatan a saukan masa da izini ya neman mata gafara amma ina saboda wannan Allah ya kafa doka in mutum ya mutu ba akan musulunci ba ba a cewa Allah ya fi mashi kowane ne shi kuwa to a cikin wannan yana nuna mana akwai riwayoyi daban-daban riwayat dabarani ma ta hanyar abdullahi ibnu kaisan daga ikrima daga ibnu abbas ya zo irin riwayar ibnu mas'ud yace lamma habita min saniyati usman annabi da ya gangaro daga saniyati usman yace a ciki kuma yace Allah ya saukar da wannan aya wannan ruwayoyi gaba ɗaya in sun hadu sashin su yana karfafan sashi lalle fa annabi ya je kabarin mahaifiyarsa lalle ya nemi ya nemi izini Allah ya bashi dama ya nemi mata gafara kuma Allah bai bashi dama ba dan haka wanda yake ta kokarin kare cewa ai Abu Talib akan imani ya rasu to ga abin da dai nasi ya bayar ga abin da riwaye suka tabbatar hasa akwai wanda za su suna ta faɗa a 'yan bid'a cewa wai yanzu ka zo ka ji ana cewa wai Abu Talib wai wai bai mutu da imani ba to Allah ne ya ga dama ai ya za ka yi kai a matsayinka na musulmi ka faɗi abin da aka faɗa kuma kaɗan daga aikin Allah Allah ba a mai tilas aiki ga annabi Ibrahim da shi da baban shi ba yanda bai yi ba gashi a cikin suratun Maryam Qur'ani yayi bayani karara ya abati ya babana annabi Ibrahim yake faɗa la ta'budu shaytan kakka bauta shaytan inna shaytana kana lirrahmani asiya ya abati ya babana yana cewa baba baba baba la ta'budu shaitan qad ja'ani min al-ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ilimi fa ya zo min wanda bai zo min ka fa bi ni fa ya babana ahdika siratan sawiya zan shiryar da kai hanya ta daidai ya babana yau kuma kaga dan yake kiran uban wani gurin kuma zaga uba ne yake ta neman ɗansa ya shirya Allah bai yi ba da ƙarshe abin da annabi ibrahim ya gaya baban shi ya ce la'in lam tantahi la arjumannak in baka daina wannan magana da wannan wa'azin da kake da waye sai na jefe ka kaga wannan in ba uba ba ai ba zai gaya wa annabi ibrahim wannan ba ya ce sai in jefe ka ka tafi ka bani wuri wa hajurni maliya amma ɗan da ladabi annabi ibrahim ƙalar salamun alaik ina dai roƙa aminci ya tabbata gare ka ya babana sa astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiya sai na neman maka gafara Allah ya fi maka kaga ya yadda babansa ba a daidai yake ba Allah ka ba mu shirya Allah ka ba mu shirya kuma abin da zai karfafa wannan shine ranar yakin Uhud annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama bayan an fasa masa kai akwai inda aka fasa annabi kai kamar yadda muka karanta yakin Uhud yace rabbi firli fa liqaumi rabbi firli qaumi fa innahum la ya'lamun Allah ka yafe wa mutane na basu sani bane da sun san darajar musulunci da sun san ni a matsayin annabi da ba su yi min wannan abun ba Allah ka yafe musu to amma wasu sun ce wannan ai yana neman gafara ne ga rayayyu ba matattu ba tunda Allah ya hana yau matattu wasu ka ce to sai dai mu ce wannan ayar ta jinkirta kenan tun daga hancin kisar Abu Talib a Makka ga kisar mahaifiyar manzon Allah bayan ya dawo Madina ma ya je Makka ne ya tsaya kuma duk an ce ayar ta sauka to dole Hafiz Ibn Hajar a cikin Fathul Bari yace wannan yana nuna تأخر نزول الآية وإن كان سببها تقدم كودا سبب سوكان آية أكان إسر أبو طالب لي تنمنا مغانا أكان أبو طالب لي to Allah bai saukar da ayar ba sai da aka zo kan kes din mahaifiyar annabi sallallahu alaihi wa sallam sai Allah ya saukar kenan wa yakunu li sababiha nuzuliha wato sababani kenan sababin saukan ayan linuzuliha sababani sababi ne guda biyu akwai mutaqaddim lamarin Abu Talib akwai kuma mutaakhir shine lamarin Aminatu mahaifiyar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuma wannan shine abinda malamai suka suka rinjayar Allah ya musu rahama to anan zamu dakata saboda yanayi na lokaci insha Allah sati mai zuwa sai mu sai mu dora akan fassara kalmomi da malam ya kawo wa bi hadal qadri kifaya وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته